إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara mu a wannan majalisin mai albarka a masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a karkashin karatun wani littafin na sunan abi dawud yau muna sha biyu dare na sha uku ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 95 gomiya tara da biyar a cikin kitabul manasik bangare mai bayani akan hukunce-hukuncen hajji kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine أهنئكم أحبائي بأضحى وأسألكم عن الزلات صفحا أهنئكم أحبائي بأضحى وأسألكم عن الزلات صفحا مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول ma'anar wannan shine uhanni'ukum ahibba'i bi adha yan uwa masoya ina muku barka da sallah babba da sallah layya wa as'alukum 'ani zallati safha sannan kuma ina roƙon afuwa da kurakurai da zan yi ma wasu ko da na yi ma wasu a takaice dai wannan baitin na kawo shi ne don barka da sallah ina ma gaba ɗaya in uwa barka da sallah Allah ya karbi ibadun da muka gabatar taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin wa a'adahu Allahu alaina a'waman madida wa azminatan adida muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa muna ibadodinmu kuma ina amfani da wannan damar don neman afuwa ga gaba ɗayan 'yan uwa da kuma gaba ɗayan makwabta da masu sauraro mai yiwa akwai wasu wanda muka ɓata ma rai a cikin magungunanmu mu dai mun yi afuwa ga dukkanin wanda ya muna laifi Allah ya muna afuwa gaba ɗaya Allah ya muna afuwa gaba ɗaya na yi ma kowa afuwa balle na san mamu kumin laihin kun ba kullum nike laihi za mu tashi babu tawafil wajibi babi mai bayani akan dawafi na wajibi a nan malam yana nuhin dawafi na kudum ne tawaful kudum kun san dawafi kala uku ne a aikin hajji akwai tawaful kudum akwai tawaful ifada akwai tawaful wada dawafi na barka da zuwa da dawafi na tsakiya da dawafi kuma na bankwana to dawafi na harko na barka da zuwa shi wajibi ne shi kuma dawafi na tsakiya rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji idan mutum bai yi shi mahajin shi ya lalace kuma shi lokaci gare shi kayyadadde amma shi kuma dawafi na maraba da zuwa bai da lokaci da dai ka shigo kowane lokaci ne sai ka zo ka yi shi idan ka bar shi ka bar wajibi hajjin ka yayi ana gane da kyau ko babu tantama akan hajji yayi sai dai ka bar wani abu wanda ya dace a ce ka yi shi wasu malamai ba su ce mishi wajibi sai dai su ce mishi mustahabbi to kenan a takaice da shine ma'anan babu at-tawaf al-wajib ma'ana tawaf al-qudum babu bayani akan tawafi na barka da zuwa حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع من ظن الله يأي طوافي أحج بنكوانا على بعير أكن ونراقمي يستلم الركن بمحجن ينا سنباتر الركن شيني بنغرا ده حجر الأسود يكي ينا سنباتر شي ده أميكي ده سونا وتسندا mihjan ita ce sanda wadda take da lankwasa haka ita ake ce ma mihjan حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لوكاشن da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya natsu a Makka amal fathi shekarar da aka yi fathu Makka tafa ala ba'irin yayi dawafi akan wani raƙumi ya salimin rukna yana sumbatar bangaren da hajarul aswad yake bi mihjanin fi yadihi da wata sanda da take a hannunsa a hannunsa qalat tace wa ana anzur ilaihi ni kuma ina kallonsa lokacin da yake yin wannan حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته ناقا منظر الله ينا توافي na ka'aba a kan taguwarsa ya stalimin rukna bi mihjanihi yana sumbatar ar-rukun da sandarsa sun mayu sannan sai ya sumbaci sandar zada muhammad ibn rafi'in muhammad bin rafi' ya ƙara sun kharaja ila safa wal marwa sannan ya huta zuwa safa da marwa fa tafa tab'an ala rahilatihi sai dawafi bakwai akan taguwarsa masha Allah yanzu yayi dama na san akwai akwai sangarta ko yanzu sautin yana hitowa da kyau na sai a rika lura da wannan kenan حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس don mutane su gan shi waliyushrifa don kuma ya ɗaukaka shine waliyushrifa ma'ana don ya kasance yana sama ta yadda kowa zai gan shi waliyas'aluhu kuma yayi haka ne don mutane su tambayi shi fa innan nasa gashuhu domin mutane sun lullube shi ma'anar wannan shine duka hadisan da muka karanta yana nuna halaccin yin dawafi a bisa kan raƙumi amma idan da dalili kun ga ashe wannan hadisin ya nuna muna gaba ɗayan dalilin da ya samu zan Allah ya yi ɗawafi a bisa kan raƙumi ya yi ɗawafi ne a bisa kan raƙumi don saboda mutane sun kekewaye shi to in yana ƙasa kamar yadda kowa yake ƙasa wasu da suke nesa ba za su mi ba ba za su gan shi ba za su tsinkaye shi ba amma yana bisa kan raƙumi ba kowa zai tsinkaye shi to shi sa manzon Allah yayi haka yayi dawafi a bisa kan raƙumi da kai kawo tsakanin safa da marwa dan mutane su tsinkaye shi kuma dan masu tambaya su iya yin tambayoyinsu kunga wannan hadisin yana nuna muna mahimmancin tambaya a musulunci ta yadda manzon Allah yana so ma a riƙa mi tambayarsa dan mi dan saboda tambaya umarni ne na Allah maɗaukakin sarki a yi Allah ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun hanya ta biyu ta neman ilimi shine bayan ka bude littafi ana koya maka wani abu baka san shi ba sai ka tambaya a baka me a baka amsa ai daga cikin masu hikima yake cewa wa idza ashkalat alayka umurun sal khabiran wa la taqif fi su'ali in hadha huwa as-sa'adatu amma ghayra hadha fa mahdun qila wa qala yace hanyar tsira shine duk in kaga wani abu ya dami maka da kai kada ka tsaya kana kokonto sal khabiran ka tambayi wani wanda ya sani wala take fi su'ali kada ka tsaya kana tambaya kai me yasa aka yi wannan abun kai an zo da wani sabon abu a tambaya me yasa aka yi haka ya ake kaza yace inna hadha huwa sa'ada yace wannan shine rabauta in har kana so ka halaka to ka zamna baka tambayar abun da baka sani ba in har kana so ka halaka in kuma kana so ka tsira kaga abu baka sani ba tambaya kayi aiki da umarni nawa na Allah madaukakin sarki yan magana suka ce tambaya mabudin ilimi kuma suka ce matambayi baya bata wannan shine kenan na gaba malam yace haddathana musaddadun haddathana Khalid ibn Abdullah haddathana Yazid ibn Abi Ziyad an Ikrimata عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي manzon Allah ya zo makka alhali a lokacin yana ɗan jin jikinsa shine ya shtaki kenan baya jin jikinsa fatafa ala rahilatihi sai ya dawafi akan taguwarsa kullama ata ala rukni istalama ar-rukna duk lokacin da yazo a daidai ar-rukun mun ga me ar-rukun ana nufin daidai gimshikin da hajarul aswad yake sai ya sumbace sa bi mihdani falamma faraga min tawafihi anaha lokacin da ya kare tawafinsa sai ya kwantar da taguwarsa ya sabuko fa salla rakatain ya sallaci raka guda biyu wannan hadisin da ifi ne kun ga da wannan hadisin ya inganta da sai ya nuna mi ashe dan bai da lahiya ne tawafi akan mi akan taguwa ana gane da kyau ko to kenan dai wancan na farkon shi ingantacce ne ya nuna dalilin da yasa dan a rika ganin shi a samu damar tambayar shi حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي na kai koke wajen ma'aikin Allah akan cewa ba na jin jikina ba ni da lahiya fa qala sai ma'aikin Allah yace tufi min wara'in nasi ki dawafi a bayan mutane wa an tiraki ba alhali kina hai a bisa kan abun hawa qalat tace fa tuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina idin yusalli ila jambil bait sai nayi dawafi ma'aikin Allah yana sallah a gehen Ka'aba wa huwa yaqra'u bit-tur wa kitabin mastur yana karatun suratul tur wannan hadisin ummu salama ce ba ta da lahiya ba ta jin jikinta sai ta gaya ma manzon Allah da wuya wata iya dawafi sai ce ba matsala ki hau abun hawa ki dawafi akai wannan hadisin ya nuna ashe idan mutum yana da larura ta rishin iya tahiya ko rishin lahiya zai iya hau wani abu ya yi dawafi da shi idan ka je har yanzu a yake da suna a wajen haji da umara za ka ga akwai wanda suke dawafi a bisa kan keke ana ina nufin keke na guragu ana gane da kyau ko akwai wanda za su rika dawafi a bisa kan irin mota ta zamani irin kananan motocin da wanda mutum zai hau su rika yawo da shi duka wannan babu da hi a kai amma dai kaga mutum bisa kan jaki ko bisa kan raƙumi wannan babu zancen shi ana gane da kyau ko in magana suka ce in kiɗi ya canza rawa ma canza take ko ba rawa ta asali muke nufi ba a'a in yanayi ya canza al'amari shi ma canza yake yanzu akwai keke akwai motoci kenan ba a bukatar sai an hau doki ko raƙumi malam yace babu littiba fi tawafi babu mai bayani akan alittiba alittiba fi tawafi yin ittiba'i a wajen tawafi abinda ake cewa ittiba shine hiddo kahwada a lokacin tawafi ana ganin da kyau ko lokacin da ake tawafi zanan da ake dorawa a sama mutum zai hiddo bangaren kafadarsa ta dama a waje wannan shi ake ce ma alittiba yanzu za mu ga dalilin da yasa aka rika yin wannan alittiba kin ake huddo kafada a waje lokacin dawafi حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى أن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مقتدعا ببرد أخضر manzon Allah ya yi ɗawafi alhali kafaɗarsa guda tana waje biburdin akhdar yana sanye da wani tufafi da suke ce ma burd al-akhdar sunan wani wani me yake da suna wani lage ne ko wani mayahi da suke yahawa malam yace haddathana abu salama musa haddathana hammad an abdullah ibn uthmana ibn khusaym عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه manzon Allah da sahabbansa i'tamaru min al-ji'rana sun yi umara daga ji'rana sunan wuri ne faramalu bil baiti sai suka zo a wajen Ka'aba suka yi dawafi an kawo shi faramalu anan ba manuharsa ta asali ba za mu ga akwai manuha ta asali ta arramlu amma ana an kawo shi ne amun ai fataful baita ana gan da kyau ko sai suka yi tawafi na Ka'aba amma akwai lokacin da ar-ramlu yake dokar wata ma'ana daban wanda zamu ganta a nan gaba waja'alu ardiyatahum tahta abatinihim sai suka sanya lagen su kasan butunikin su kasan cikunan su ana gane da kyau ko kad qazafuha ala awatiqihim al-yusra wanda shi lagen nasu sun jefa shi a bisa kan awatiq shine jam'i ne na atiq a bisa kan kahwadinsu na hagum abin da yake nuhi shine sun zo lokacin da za su yi dawafi sai suka hudda lagensu sai suka yi mishi haka waga kahwada ta hoto waje babu mai wani wani mayahi nan kusa ko kuma wani rawani ga yau ban zo da rawani na nuna muku akwai mai rawani kusa yau ba mushi nan to ali ka dauka da kyau ana gane da kyau ko kenan da suka zo da suka zo haka suke haka mutum yake zuwa dama in mutum zai zo in mutum ya sa ihrami kin shi haka zai zai rufe jikin shi duka ana gane da kyau ko wajen dawafi ne kawai in an zo sai ayi hakan ga ka fada ta dama ta hito ina ta hito waje wanga sai a sa shi a mulle shi karkashin zane shine karkashin ciki ana gane da kyau ko yanzu ka hada ta hito ko bata hito ba ta hoto wanda kuma tana mi tana liƙe in za a dawafi kawai ake wannan amma lil asaf daga cikin kurakuran mahajjata sai ga mutum yana yawo ba wurin dawafi yake ba amma me ka hada shi mi akwai wanda ma tun wajen sa ihrami suke hiddo ka hada waje wannan kuskure ne sai an zo dawafi sannan ake haka kuma da an kare dawafi sai a mi yawwa sai a maida kuma a liƙe wannan shine kenan ma'anar wannan hadisin malam ya ce jazakumullahu khairan babun fir ramli babin da ya zo game da arramlu arramlu shine al-isra'u fil mashi sauri sauri a cikin a wajen tahiya shine arramlu shi yasa nake muku a can faramalu bil baiti ay fataful bait amma anan arramlu ana nuhin al-isra'u fil mashi kalima idan ta zo in tana da ma'anoni da yawa ana dibin siyakin ta ne da wani siyaki ta zo to a lokacin za a iya ba ta fassara shi yasa wani zai zo ya tambaye ka mi an ma'anan kalima kaza sai a tambaye shi ina kaga kalimar in ya faɗi inda ya ganta ya karanta ta a inda ta zo a nan za a iya yi ba shi ma'ananta da amsa akan tambayarsa kwanaki wani ya turo min wasu abiyat ajiza ne na wasu abiyat wasu kolomi da suka zo cikin wasu abiyat sai ce malam yana son ina son fassara sai nace ina ka samo kalimomi a cikin wani littafi ka samo kuma a wani siyaki ne a cikin wani babi aka kawo abiyat kin ana gane da kyau ko sai da aka yi kwana biyu na san binciken shi ne yake shi a internet ne ya gansu nace to kai binciken su da aka yi kwana biyu sai mai domin ga inda ya gansu ga kuma a cikin bayanin da ake nace to ka gani yanzu aka baka amsa zaka fahimta amma da an fasara maka su kai tsaye sai ka ce kai baka gane ba dan mi dan saboda siyakin ba a kawo shi ba aka hada shi da mi da dalilin da yasa aka kawo mi aka kawo abiya cikin musamman wake yana daga cikin abun da ba a fassara shi da asalin yadda kalmomin suke sai dai a mishi tarjama ma'anawiyya amma tarjama harfiya in kace zaka ma wake to ba za ka gane komai a ciki ba sai dai tarjama ma'anawiya malam yace haddathana abu salama musa ibn isma'ila haddathana hammad haddathana abu asim al-ghanawi an abi tufayl قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة يجي ابن عباس mutanenka suna riya cewa manzon Allah wajen ɗawafi ya yi gaugawa ya yi sauri-sauri kuma sun ce haka sunna ne ana gane da kyau ko? ƙala ya ce sadaku wa kazabu sun yi gaskiya amma kuma sun yi kuskure ana gane da kyau ko? mun gaji akan cewa kazaba a wajen salaf suna nuhin akhta'a kenan ai sadaku wa akhtau sun yi daidai wani bangare wani bangare kuma sun yi kuskure domin ijtihadi ijtihadi ne suka yi shi kun mai ijtihadi ba a ce musu ba a ce mishi kaza ba sai dai a ce mishi me akhta ko a hadisi haka Allah haka manzo Allah yake karara mai ijtihadi in ya samu daidai yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada mi lada guda sai ba a ce bai yayi ƙarya haka in yayi kuskure kenan yace sun yi daidai sun waɗi gaskiya a wani wuri amma wani wuri kuma kazabu sun yi kuskure qultu wa ma sadaku wa ma kazabu ina ne suka yi daidai ina ne suka yi kuskure qala yace sadaku sun yi gaskiya qad ramala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi gaugawa a wajen dawafi wa kazabu sai dai sun yi kuskure laysa bi sunnatin ba sunna bane shi wannan sauri sauri kin inna quraishan qalat zaman al-hudaybiyya abin da yasa yace ba sunna bane domin abin da ake ce ma sunna huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu akwai lokacin da sunna kuma take zamantowa da ma'anan alfardu akwai lokacin da sunna take zamantowa da ma'anan dai fariqatun nabi sallallahu alaihi wa sallam to anan yana nuhin ba sunna bane ai ba ibada bace wadda aka sanya ta sauri saurin in kai zaka samu lada inna quraishan sai ya gayi dalilin da yasa ake sauri sauri a wajen dawafin yace inna quraishan qalat zaman al-hudaybiyya quraishawa sun ce zamanin sulhun hudaybiyya da'u muhammadan wa ashabahu kubar muhammad da mutanansa hatta ya mutu mautan mautan naga mautan nagafi har sai sun yi mutuwa mutuwar annagaf annagaf wasu tsutsotsi ne da suke zama a cikin hanci na raƙumma da wasu daga cikin dawakai irin su tumkiya ƙananan dabbobi ana gani da kyau ko za ka ga akwai lokacin da tumkiya za ta yi twari idan ta yi twari a hancin ta mai yake hitowa tsutsotsi to wani tsutsotsin su ake ce ma annagaf ana gane da kyau ko shine suka ce ku bar muhammad ya mutu mutuwar annagaf ma'ana mutuwar wannan tsutsotsin da suke saurin mutuwa kuma lokaci guda suke mutuwa kuma su mutu a masu yawa a lokaci guda falamma salahuhu lokacin da suka yi sulhu da shi ala an yaji'u min al'amil muqbil akan su zo a shekara mai zuwa fa yuqimu bi makkah thalathata ayyamin sai su su su tsaya a makka kwanaki guda uku faƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo a wata shekarar wal mushrikuna da mushrikai min qibali qu'ayqi'an a daidai bangaren qu'ayqi'an sunan wani dutse ne da ake cewa qu'ayqi'an da yake dab da harami فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما ظل الله يتما صحابنسا ارملوا بالبيت ثلاثا ku yi sauri-sauri a wajen ɗawafi karo na farko sau uku ma'ana ɗawafi guda uku na farko da za ku yi ku yi sauri-sauri walaisa bi sunna ibn abbas ya ce sai dai ba sunna ba ne ma'anan ba dole ba ne ko kuma ba wai an ce ba ne in mutum ya yi zai samu lada akan haka qultu يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة متعنانك سنة إكرار شوى منذ الله يأي توافي تكان صفا ومروة على بعيره أكن تاغورتا وأن ذلك سنة كما سنتي ونن سناني فقال سيتي صدقوا سني gaskiya wa kazabu amma dai kuma sun yi kuskure qultu ma sadaku wa ma kadhabu menene sun yi kuskure kuma sun yi sun yi daidai qala yace sadaku sun yi gaskiya qad tafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina safa wal marwa ala ba'iri haka ne tabbas manzon Allah ya dawafi tsakanin safa da marwa akan raƙuminsa wa kadhabu amma sai dai sun yi kuskure laysa bi sunnatin ba sunna bane kana nasu la yudfa'una an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance ne ba a iya ture su daga manzon Allah sallam wala yusrafuna anhu kuma ba a iya kawar da su daga gare shi ma'ana mutane ne sun lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi dambule wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatafa ala ba'irin sai yayi dawafi a bisa kan raƙumi liyasma'u kalamahu dan su ji maganar sa waliyarau makanahu kuma don su ga wurin da yake wala tanalahu aidihim kuma don saboda kada hannuwansu su rika kamo shi ana gane da kyau ko wannan hadisin abin da yake nunawa laisa kullu ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama yusamma sunna ba duk abin da manzon Allah ya bane kai tsaye za a cewa sunna ne ana gane da kyau ko sai idan an dubi manufar da ta sa ya yi sa ko dalilin da sa manzon Allah ya yi ne ya yi wannan abun ana gane da kyau ko shi ne ibn abbas ya ce wannan tawafi da ake sauri-sauri ba sunna ba ne larura ce ta sa aka yi wannan tawafi na sauri-sauri sannan tawafin da manzon Allah ya bisa kan raƙumi ba sunna ba ne larura ce ta sa ya yi ne ta sa ya yi ne ta sa ya yi wannan tawafi ba ta kuwa ana gane da kyau ba domin da an ce duk abin da manzon Allah ya yi sunna ne to da dawafi a bisa kan raƙumi mine ne sunna ne amma yanzu ana dawafi a bisa kan raƙumi ba a yi wannan shi ne kenan to sai dai wannan magana tashi na cewa bude ka faɗa a wajen dawafi ba sunna bane shi ma ijtihadi ne na ibnu abbas inda wasu malamai suna ganin wannan ijtihadin kishiyarsa ta yi inganci sunna ne yin dawafi tare da mi tare da mi bude kafada domin an ci gaba da yin dawafi kafada bude ko ba a ci gaba da yi ba an ci gaba da yin dawafi a bisa kan raƙumi ko ba a ci gaba da yi ba aha wancan kenan gaskiya ne ba sunna bane amma shi kuma bude min wa bude kafadar sunna ne wannan zai nuna maka kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kowa na iya yin fatawa a ce kuskure ne in ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam a takaice dai sunna ne yin dawafi ka hada ami a bude amma a dawafi na ukun farko ai yanzu dai zamu ga meye dalilin bude ka hada kin حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة manzo Allah ya zo makka wa kad wahanatuhum humma yathrib alhali zahi masassara ta garin madina ta galabaitar da su shine wahanatuhum ta galabaitar da su masassara ta yathrib madina فقال المشركون سي مشركي سكتي إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى متانا ننزاس زومكو الهالي مسسرة ta madina ta galabaitar da su sun rame sun kwanjame wa laqu minha sharran kuma sun hadu da sharri a wannan garin na madina fa atla Allah subhanahu nabiyahu ala ma qaluhu sai Allah ya sanar da annabinsa abinda suka faɗa fa amarahum an yarmulu sai ya umurce su manzo Allah ya umurce su da su yi arramlu su yi gaugawa a wajen tawafi al-ashwat ath-thalatha shuɗin kewayen guda uku wa an yamshu bainar rukunai ne kuma su yi tahiya a tsakanin rukuni guda biyu ana gane da kyau ko ma'ana ana nuhin rukuni na inda mushake ba sa ganin su falamma ra'awhum ramalu a lokacin da suka gansu sun yi sauri sauri a wajen dawafi qalu sai suka ce haula illadina zakartum anna al-humma qad wahanatum wa'annahu sune wanda kuke cewa rishin lahiya ya galabaitar da su ha'ula'i ajladu minna ai wa'annan ma sun mahi mu karhi shine ajladu minna sun mahi mu karhi sun mahi mu kiba sun mahi mu koshi قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها manzon Allah bai umarce su ba da su yi tawafin gaba ɗayan shi suna sauri sauri illa ibqa'an alaihim sai dan saboda tausayin su shine ma'ana illa illa ibqa'an alaihim ai illa ra'fatan bihim sai dan saboda tausayi domin sauri sauri yana saurin wahalar da mutum حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ناجي عمر بن الخطاب yana cewa fimar ramalanu al-yawma me yasa zamu rika yin gaugawa a yanzu wal kashfu anil manakibi tare da bude kahwada wa kad afta Allahu al-islam ay wa kad asbata Allahu al-islam alhali Allah ya tabbatar da musulunci wa nafal kufra kuma ya kore kahurci wa ahlahu da mutanansa ma'a zalika amma dai tare da wannan la nad'u shay'an kunna naf'aluhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za mu bar wani abu ba da muka rika aikata shi tun a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yanda wannan hadisan guda biyu suke shine kaman ƙarin bayani ne akan wancan hadisi na Ibn Abbas wannan hadisan guda biyu sun nuna muna dalilin da yasa a wajen tawafi ake bude kahwada ake buɗe damtse na dama ya hito waje sannan kuma a dawafi uku na farko ake yin me sauri-sauri dalilin shi shine lokacin da manzon Allah suka yi hijira musulmai gabaɗaya suka koma madina mushrikai sun ji labarin cewa mutanen musulmai suna ta rashin lahiya don canjin yanayi na madina kuma wannan ya tabbata domin madina gari ne mai tsananin zahi baƙo baya iya zama a madina to da sahabbai suka zo sai suka yi ta rishin lahiya suka yi ta masassara ana gane da kyau ko shi ya sama misali abubakar da umar abubakar da bilal lokacin da suna rishin lahiya har wani wake suke yi daga cikin su abubakar yana cewa kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi kowanne mutum yana wayuwa a cikin iyalinsa amma mutuwa ta hi kusa gare sa hiye da hancin takalminsa ma'ana rashin lahiyan har ya kai ga yana tunanin wannan rashin lahiyan ma zai iya ɗaukar rayuwarsa shi kuma bilal yana waƙe ala hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabdu wanni shamatun wa jalilu yana waƙe yana waiko wannan rashin lahiyan yana bari na wata ran a ce in koma makka har in ga wannan duwatsin na shama da jalil har zan zo wata ran ma wajen ɗiban ruwa a rijiyar majinna da sauransu ma'ana duka alama ta rishin lahiyan ya kai har suna ganin wannan rishin lahiyan zai ɗauki rayuwansu to sai manzon Allah ya yi addu'a a garin madina ya ce Allahumma barik lana fi madinatina Allahumma unkul hummaha ya Allah maɗaukakin sarki ka sa albarka a wannan garin sannan kuma ka ciratar da wannan rishin lahiyar wannan masassarar da wannan allobar da ke da kai a madina daga garin madina daga baya sahabbai suka samu lahiya suka bar kamuwa da rashin lahiya to shine da suka zo wajen umara sai mushrikai suka rika cewa ku hito ku kalli sahabbai ku hito ku kalli mutanen muhammad a yau ku hito ku sha kallo za su zo su yi dawafi alhali suna ramammu suna shankalallu kamar me yake da suna kambolen hwara ana gane da kyau ko to da manzo Allah Allah ya bashi labari mushrike ko suna can sun shirye su zo su zo kallon ku dukkan rami dan rashin lahiya sai ya ce musu to idan muka je dan mu nuna musu lahiya lau muke a Madina a cikin jin daɗi kowa ya buɗe kafaɗarsa sannan kuma a wajen ɗawafi kowa ya yi sauri sauri dan mu nuna musu a cikin ƙarhin mu muke ana zuwa ku kowa ya buɗe kafaɗa suka ga damu tsakawan masu cin ƙarhe ala gane da kyau ko haka kuma ana sauri sauri ka san mai yunwa bai sauri sauri to shine sai wasu suka ke cewa kun ce mu zo mu yi kallon mutane duk sun shashankale to ga sunan ma ai wannan ma sun yi mu karhi to shine Umar ya zo yana cewa ba dan manzon Allah ya rasu ya bari muna wannan aikin ba da ina ganin yanzu ba sai mun yi ba tunda Makka ta zaman totawa ta musulmai babu tsoron kahurai su muna dariya ana gane da kyau ko wannan shine kina a takaice dai hikimar da tasa ake yin wannan amma za a ci gaba da yi ya zamanto sunna tunda manzon Allah ya bar duniya ana yi kuma wannan zai kasance tunatarwa ga musulmai lokacin da suke dawafi su tuna da dalilin da yasa aka ce a rika yin sauri sauri a hiddomi a hiddo ka fada a washe wallahu ta'ala a'lam حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله shi ɗawafi da kai kawo tsakanin safa da marwa an sanya ta ne domin tsayar da ambaton Allah maɗaukakin sarki حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع من ظل الله يهود كهر سوشي لوكة دي زوجا كعبة فاستلم sai ya sumbaci alhajarul aswad wa kabbara yayi kabbara thumma ramala thalathata atwafin sai yayi kewaya guda uku da sauri sauri hudun kuma yi su da tahiya wa kanu idza balagu ar-rukn al-yamani sun kasance idan suka isa a wajen ruknul yamani wa taghayyabu min quraish ya kasance quraish quraishawa ba sa ganin su ana ganin da ko daga inda suka labe suna kallon su mashau sai su yi tahiya thumma yatlu'una alaihim yarmuluna sannan sai su kullo musu suna sauri sauri taqulu quraishun quraishawa na cewa ka annahumul ghizlan kai wa'annan mutanen sauri saurin su ma kamar barewa ana gane da kyau ko qala ibn abbas fa kanat sunnatun ibn abbas yace sai wannan ya kasance sunna ana yin shi a kowane lokaci ana gane da kyau ko to kun ga anan sai ci karo da waccan maganar da yace ba mi bane ba sunna bace amma anan yana nufin fakana sunna ma'ana sai kasance abu ne wanda ana yin shi a koda yaushe domin duk abin da ake yi koda yaushe ana ce mishi sunna ana gani da kyau ko misali ana cewa sunnatullahi fil khalqi sunnar Allah ce a cikin mutane an yujarribahum wa an yaftinahum ya jarabce su ya fitine su wannan shine kenan ma'ana dai yana nufin abu ne wanda ya kasance ana ta yi ba yana nufin sunna ta istilahin da shi a can ya kore ba حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة من ظن الله لسحبنسا سن أمرا دق جعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا sai suka yi gaugawa a wajen dawafi guda uku wa mashau arba'an sai shudi guda hudu shi kuma suka yi tahiya حدثنا أبو كامل حدثنا سليم ابن أخضر حدثنا عبيد الله النافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر ابن عمر يارك جوجاوا دق الحجر الأسود هر يكيوي يقوم أديديشي وذكر sai ya ambata anna rasulullahi sallam fa'ala dalika akan cewa manzon Allah ya aikata haka ana gane da kyau ko wannan hadisin kaman ƙara bayani ne a bisa kan wancan na baya kun san wanda suka bibi karatun da muka yi na bulogul maram wannan gabar mun fayyace ta sosai har muka ma nuna amaliyan misali a ce wannan abun shine ni wannan gimshikin shine ka'aba ana gane da kyau ko to kahurai sai suka tsaya ta nan ana gane da kyau ko suna kallon musulmai suna ni suna tawafi to yanzu sai suka rika yin idan suka kawo daidai nan inda kahuran suna ganin su sai su yi ni sauri sauri idan suka kai can inda ka'aba ta ta laɓe su ba su ganin su sai su yi ni sai su yi tahiya ana gane da kyau ko da sun kawo nan su yi sauri sauri da sun kai can sai su yi ni sai su tahiya inda ba su ganin su tunda ai dama don suna ganin su ne aka ce su ne shi ne yasa sauri saurin da suke sai kai wancan mutanen lalle suna jin karhi sauri sauri kamar me yake da suna ya ke ce mata barewa to shine a wannan hadisin ibn umar ya kasance shi gaba ɗayan dawafin yana yin me ma'ana da nan da can dukkaninsu yana mi yana sauri sauri sai ce ya ga manzon Allah ya yi haka kenan wannan sai ya nuna gaba ɗayan ɗawafin mutum zai yi ne zai yi sauri-sauri ba sai kadai ba inda me yake da suna ɓangaren da kahurai suka tsaya suna kallon musulmai uku na farko kuma muna nuhin a ukun ma ai in suka kai can me suke yi tahiya suke yi a cikin ukun ma na farkon in suka kai bangare guda tahiya suke inda ba a ganin su to shi wannan hadisin na karshe sai nuna manzon Allah yana yin gaba daya a ukun da yake sauri sauri shudin gaba daya me yake sauri sauri ba in ya kai can ba sai ya rika yin me sai ya rika yin tahiya amma su sahabbai ya ce musu rika yin haka ne dan saboda yana tausayin su ne to wannan shine kenan abinda wannan hadisi yake nufi a eh akwai alama da aka sa a wajen Ka'aba eh wuri biyu suka sa alama akwai wajen Safa da Marwa shi ma suna sa wannan alama da wajen Ka'aba duk suna sa wannan alama na'am a takeice akwai wani hadisi da muka karanta nan da ifi na mun wuce shi yace an sanya tawafi ne da kai kawo tsakanin safa da marwa don tsayar da me zikirin Allah sai aka nuna menene hadisin da'ifi ne irin wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke ce ma da'ifun sanadan wa sahihun matnan ma'anan hadisin ta inganta sai dai sanadin sa ne bai mi ba bai inganta ba ayyukan haji gaba ɗaya yana daga cikin manuharsu su koya ma musulmi yawan zikiri ambaton Allah madaukakin sarki shi ya samu da ba mu wurin aikin hajji mu ma sai aka ce a wannan kwanakin mu rika yin me mu rika yin zikiri ba wai da kwanakin su wuce ba shikenan ka bar zikiri ne a'a kwanakin kamar ana so ami ne kamar exercise ka ne ana so a koya maka sai yanda ku kwanakin sun wuce kana cikin tahiya kawai sai ka ji kana mi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kada amanta gobe ma sai ne daga cikin kwanakin ayyamu tashrik kenan a ci gaba da ni da zikiri yan uwa masu girma zikiri babban alkhairi ne rishin zikiri babban shari ne ga musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda baya zikiri to shaytan zai kasance mi zai kasance mi abokinsa amma idan kana zikiri da dan Allah shaytan zai rika nisantar ka sai daga cikin masu hikima yake cewa وذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وأجلا وإن يأتيك الوسواس يوما يشرده يجي وذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده yace yawan zikiri yawan ambaton Allah ya zilu shaka walhamma anka yana yayi maka damuwa da kuma wata asara idan ta zo dalilin zikirin Allah yana yayi maka shi yace wa yajlibu lil khairati dunyan wa ajila yana jayo maka alkhairi a duniya da kuma a lahira wa in ya'tika al waswasu yawman yawman yusharridu idan kuma waswasin shaytan ya zo maka dalilin zikirin waswasin zai yi zai tsayi kenan mu yawaita zikiri alkhairi ne mai girma Allah ka ba mu ikon yin haka babu du'a fi tawafi babu mai bayani akan addu'a a cikin tawafi wace addu'a ce in ana tawafi حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين na ji manzo Allah yana cewa tsakanin arrukunaini yana nufin arrukunaini yamaniyai a tsakanin bangare guda biyu na dama na Ka'aba yana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da aka samo daga alqur'ani kuma tana daga cikin jawami'ul khairat addu'o'i wanda suka haɗe duk wani alkhairi ya Allah ka ba mu duniya kyaukyawa lahira ma kyaukyawa kuma ka kare mu daga azaba ta mi توتا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة وقال الله يكسنتي idan yana tawafi a hajji da umara awwala ma yaqdamu farkon isuwarsa fa innahu yas'a thalathata atwafin yana kewaya guda uku wa yamshi arba'an sai tahiya hudu thumma yusalli sajadatayn sannan ya salla raka'a guda biyu sajadatai ne ai raka'atai ne min babi zikri shay'i bi ahammi ma fihi ko kuma min babi zikri juz'i wa iradatul kull dukkanin shi yana ɗaya daga cikin muke suna muke da suna balaga adibi abu abun da yake muhimmanci a cikinsa sai a ambace sa ana ganin da kyau ko misali mutane sai a ce akwai ko dabbobi misali sai a ce an samu kai ɗari biyu na dabba ana nuhin kai ne kawai banda sauran jikin dan me yasa aka ce kai dan shine mi dan shine mafifici haka ita ma sallah wata na ana ce mata sujada dan sujada ita ce mafi girma abinda ake a cikin mi a cikin sallah wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihuhu ay wa min al-layli fasalli lahu ana ga da kyau ko shi sai aka kawo fasjud lahu min babi zikri shay'i bi ahammi ma fihi babu tawafi ba'da al-asr babin ya bayani akan tawafi bayan la'asar abin da yasa aka yi wannan babin shine ai kun san bayan la'asar ba ami bayan la'asar ba ami ba a nafila har yanzu mutane ba san bayan la'asar ba a nafila ba wallahi zancen nan nake muku a yau yau kin nan mun kare sallar nafila sai ga wani saurayi ya tashi bayan sallar la'asar sai ga wani saurayi ya tashi ya yi mi ya yi nafila yanzu ba an kare sallah sai na kira sa nace menene kai bayan mun kare sallah sai ce nafila ce na yi kace masha Allah Allah ya kara maka kwadayin nafila amma sai dai ba a nafila bayan mi bayan la ana ganin da ke ku a cikin magana ta akwai laushi ko babu amma da an ci kai shahiri kai baka san ba a sallah bayan lasar sai ce to nafilan ma ba zai kara yi ba amma sai da aka mishi addu'a sannan aka ce mishi mi ba a yi ana ganin da ke ku wanda shine kenan to shine shi to shi dawafi ana yi shi bayan la'asar ko ba a yi shine abin da za a bayani a nan amma sallah mai dalili ana yi ka shigo masallaci ka zamna ce kai lokacin da nazo kamin magariba nazo da nazo sai da nayi nafila sanan na zamna to irin wannan babu lahi domin mai sababi ce حدثنا ابن السرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال la tamna'u ahadan yatufu bi hadha baiti kada ku hana kowa idan ya so yi dawafin wannan baitin wa yusalli kuma ya salla ayyata sa'atin sha'a kowane lokaci ya so min laylin aw naharin da dare ne ko da cikin yini qala al-fadl inna rasulullahi sallam qala lalle manzo Allah yace ya bani abdi manaf ya ku bani abdi manaf la tamna'u ahadan ina a wata riwayar manzo Allah cewa ya ku banu abdu manaf sune masu tsaron ka'aba kada ku hana kowa ya dawafi a kowane lokaci a takaice wannan hadisin ya nuna dawafi shi kowane lokaci ana mi ana yin shi shi yasa in Allah ya datar da kai ka je umara ko haji in kana so ka rungume ka'aba yanda kake so in kana so ka mata bizu yanda kake so ana gane da kyau ko to ka taso tsakiyar dare tsakiyar dare wannan akwai dama ana gane da kyau ko sai dai shi kuma salfi wannan lokacin baya da baya da kyawu ko to su kuma su dan selfie ne za su tayya to wannan shine kenan a takaice dai da dare ana samun lokaci domin da dare ba kowa yake kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfirun to wannan mutanen ba su da yawa sosai ko a wajen Ka'aba ba su da yawa sosai kenan in kana son ka rungumi Ka'aba da kyau wannan lokacin a takaice kowane lokaci ana yin tawafi babu tawafil qarini babin bayani akan dawafi na mai kiran shine ma'anan tawaful qarini ma'ana wanda ya zo da niyan hajji da umara a lokaci guda mun gan shi a baya nau'i na ihrami alkiran haɗa hajji da umara a lokaci guda to shi ya dawafin shi zai حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول من ظن الله بي طوافي بدا شيد صحابنسا da kuma kai kawo tsakanin safa da marwa in ba guda ba kawai ma'ana idan ka zo da niyyar hajji da umara in kai tawafi sai kai niyya guda nawa guda biyu tawafi ne na mi na hajji da mi da umara gaba daya حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ولم يطوفوا حتى رملوا الجمرة للي من ظن الله صحابا سند سكة تارة دشي بسيط وافي با حسيدا سكجه الجمرة ina nuhin hatsairar sallah bayan ɗawafin da suka yi ba su ƙarin wani ɗawafi ba na umara ana gan da ke ku sai ɗawafi da suka yi na ranar sallah shi ne ma'anar ɗawafin da ake yi da ake cema ɗawafu al'ifada حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرني الشافعي عن ابن عن ابن أيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة طوافك كده ذاكي نكعبة لتكان الصفا دا مروة يكفيك لحجتك وأمرتك يا إسلمك أحج كده أمرتك قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة معناه ربما أي وترا أنا قال لكيكو ربما على ربتي كلمة تجدوك معنا بيو وترا ko kuma mai yiwa ana gan da kyau ko wataran ko kuma mai yiwa a ce rubbama kama awwalan nahari wa rubbama kala kama akhirahu wataran yana sallah a farkon dare wataran kuma a ƙarshen sa ana gan da kyau ko to sai a zo a tambayi ka hal dakala umaru sai ka ce rubbama dakala mai yiwa ya shiga ana gane da ku ya bambanta da waccan ko mai yiwa da watara babul multazimi kalima ce mu muhimmanci tana yawan shiga a cikin magana ta larabci kenan ka haddace ta kuma ka san yadda zaka iya amfani da ita kin duk abin da baka da tabbaci kana aika ce rubbama taratan kaza wa taratan kaza haka rubbama kaza wa rubbama kaza da kenan da taratan da rubbama a wani lokacin ma'anarsu duk mece ce duk guda ce babul multazimi babin bayani akan multazim multazim sunan wuri ne da yake tsakanin kofar ka'aba da kuma alhajarul aswad alhajarul aswad yana nan gimshiki na nan ga kofa ina a tsakiya to wannan dan wurin da yake tsakanin kofar da hajarul aswad shi ake cema multazim ana gane da ke ko abin da yasa suke ce masa multazim dan an rawaito a hadisai manzon Allah ya tsaya wannan wurin ya lazimci wurin sai ana ce masa me multazim to sai dai hadisan sun inganta ko ba su inganta ba za mu gani a cikin nan حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لوكة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bude makka qultu sai nace la albisanna thiyabi zan sa kayana wa kanat dari ala tariq gidana kuma akan hanya yake na makka fala anzuranna kaifa yasna'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan ganin ya manzo Allah yake aikatawa fantalaqtu fara'aytu an-nabiyya qad kharaja min al-ka'ba sai na je sai na ga manzo Allah ya fito daga Ka'aba huwa wa ashabahu shi da sahabbansa wa qad istalamu albayta kuma sun sumbaci Ka'aba min albabi ila alhatim daga kofa har zuwa wajen alhatim wajen katanga ta alhajar al-aswad wa qad wada'u khududahum ala albayti sun dora kumatansu ga ɗakin na Ka'aba wa rasulullahi sallam da ma'aikin Allah wasatuhum shi kuma yana tsakiyarsu hadisin ya bai inganta ba kun gane hadisin wai manzo Allah ya zo ya aza kumcin sagami ga Ka'aba daidai wajen kofa da mi wannan duka bai inganta ba ana ganin da kyau ko ka zo ka aza kumcin ka abin da ya tabbata shine kana iya ka rungume ko kuma ka mi ka sumbata ka sumbata kun ba ko ina ake rungumewa wajen Ka'aba sai alhajarul aswad ko kuma ar-ruknu al-yamani ana gane da kyau ko amma sauran wuraren ba a rungumewa ba a sumbatawa domin manzon Allah bai yi ba yanzu ba ma rungumewa ba su wata ran wasu kawai kyallan nan na Ka'aba ne suke so su mi suke so su taba ko wani ma sai yayi kokari ya tayi da cizo ya yanka shi yasa ko da yake da mi ake ajewa ko da yake da jami'an tsaro in ba haka ba suna yanke wannan rigar ana gane da kyau ko wannan shine kenan duk da haka amma sai ka ji wani makareci ya ce maka cikin dumkin wannan rigar akwai zare na rigar ka'aba ansa a cikin an dumke ana gane da kyau ko to wannan duka ƙarya ce wani ma dan ƙarya ce ga ya ce maka kasar kasar ka'aba ko kasar masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali kun baka maganin kasa a wannan masallacin don kullun cikin sharar shi ne yake ko za ka kasa to kura ce ɗaiɗaiɗaikin nan ana gani na san dai komi mai san mutum bai ce wannan kasar daguda guda kin nan ita ya tara har zuwa yana sai da mutane kasar ka'aba yan tallahayin suna wannan wannan ƙaryar حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال تبت مع عبد الله na yi ɗawafi tare da abdullahi falamma ina dubar alka'abati lokacin da muka zo dubar alka'aba ma'ana muna fuskantar ka'aba shine dubar alka'aba qultu sai nace ala tata'awwad shin ba za ka nemi tsari ba qala na'udhu billahi minan nar muna neman tsari Allah daga wuta thumma mada sai ya tahi hatta salama alhajara har sai dai sumbaci alhajarul aswad wa aqama bainar rukni wal babi ya tsaya tsakanin arrukunul yamani da kuma kofa fa wada asadrahu sai ya dora kirjinsa wa wajhahu da huskarsa wa dira'ahu da dira'in shi wa kaffaihi da tahin hannun shi haka za haka wa basatahu ma bastan sai ya shinhida su gaba daya sun maƙala sai ce haka za ra'aitu rasulullahi sallam ya fa'aluhu wai haka ya ga manzo Allah yana yi ya zo ya gami jikinsa gaba ɗaya da mi da ka'aba wannan hadisi shi ma bai mi ba bai inganta ba حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا السائب ابن عمر المخزومي حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس السائب ما يفين سيباش لاباري يا كسنتي ينا جن ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة sai ya tsayar da shi daidai a shukkati salisa bangaren ka'aba na uku mimma yalil rukna alladhi yalil hajara wanda yake bima ar-ruknul yamani yake bima al-hajarul aswad mimma yalil bab wanda yake bima kofa fa yaqulu lahu ibn abbas sai ibn abbas yace umbitu anna rasulullah sallam kana yusalli ha huna an bani labarin cewa manzo Allah yana sallah a wannan wurin umbita anna rasulullah sallam kana yusalli ha huna an baka labarin cewa manzo Allah yana sallah anan fa yaqulu sai ce na'am sai ce masa eh fa yaqumu fa yusalli sai tsaya a wannan wurin ya yayi sallah shi ma wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin ibnu abbas ne ake bada labarin lokacin da ya makamce kun san ibnu abbas yana ɗaya daga cikin sahabbai da Allah ya jarabta da makamta a ƙarshen rayuwarsu wallahi idan ka idan ka lura da wannan hadisin to in kai mai imani in duk bala'in da zai zo maka kawai in ka tuna wannan hadisin ya kamata hankalin ka ya kwanta manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal ko thumma alladhina yunhum thumma alladhina yunhum wanda Allah ya yi yawan jarabta wanda Allah ya yi tsananin jarabta su ne wa annabawa sannan masu kama da su daga cikin mutanen kirki da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sun makamci kamin su da su daga cikin su misali akwai Aisha akwai Abdullahi bin Jabir sannan akwai Ka'ab da wasu daga cikin su Ibn Abbas ma yana mi yana daga ci kamin ya rasu sai da yami sai da ya makamci wanda malaman sira sun rabu sun kashi gida biyu dangane da dalilin makamtarsa ana gane da ke ku wasu kace dalilin makamtarsa ido hudu ya yi da mala'ika jibril daga wannan lokacin ya makamce to sai dai wannan magana da ifiya ce don ko kaji wani ɗan tatsuniya yana gayin wannan a ce maka sahabin da ya ido hudu da mala'ika jibrilu shine shine ibnu abbas har ya makamce dan saboda haske da kuma tsoro da ya jiya na ganin shi to wannan bai inganta ba magana mafi inganci Allah ya jarabce sa da ciwon idanu ne wanda ciwon idanun yayi dalilin me makamtarsa wanda kuma da Allah ya jarabce ta da makamta yana daga cikin wanda suke yawan godiya ga Allah akan wai jarabtawa da Allah ya masa maimakon kowa me yake yi godiya ga Allah da ya jarabce ta domin ya san tabbas Allah zai ɗaukaka daraja sani shi yasa ya me ya jarabce ta da rashin gani har ma wani waƙe yake yi a cikin waƙen nasa yake cewa in ya'khudhu Allahu min aynayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru qalbi zakiyyun wa aqli ghayra dhi dakhli wa fi fami sarimun kasayfi ma'thuru yace idan Allah ya ɗauke hasken idanuwa na ya ce to ai halshi na na da haske sannan zuciyata ita ma tana da mi tana da haske domin ina ambaton Allah da halshi na da mi da zuciyata ana gani da kyau ko ya ce zuciyata zaki ce ma'ana mai hazaƙa ce sannan kuma hankali na bai taɓu ba bayan wannan kuma baki na Allah maɗaukakin sarki ya masa wani takobi wanda yake baya kaucewa yana nufin mai ilimi da Allah madaukakin sarki ya masa in baya gani to bakinsa zai iya faɗin duk abin da yake so na ilimi bayan ibn abbas ya rasu yana daga cikin abin al'ajabin da ya faru dangane da rasuwarsa bayan ya rasu ana jana'izarsa ana sanya sa a cikin kabari an sanya sa kamin a mai da ƙasa sai ga wani katon tsuntsu wari kal ya zo ya shiga a cikin kabarin nasa ana gayan da ku bayan tsuntsun ya shiga yanzu inda mutanenmu ne sai a ji tsoro a ruga ko da tsuntsun ya shiga kun mutane suka sa itace tare da tsuntsun ana kallon tsuntsun a cikin kabarinsa aka liƙe su da shi da tsuntsun bayan an liƙe kabarinsu sai aka ji wani sauti yana fitowa daga cikin kabarin ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا كي رايوا wanda kike da tsatsa komo wajen ubangijin ki ya sa ki cikin mutanen kirki ya sanya ki a cikin aljanna wannan shine ayar da aka rika maimaitawa a cikin kabarin wa ibnu abbas wannan sira tabbatatta ce idan ka dibi sirori littafan sira na tarihin sahabai zaka samu wannan irin su siru alamun nubala da kuma asadul ghaba fi ma'rifatil ashab ana gane da kyau ko Allah ka bamu irin kyaukyawan karshe na irin su ibnu abbas ibnu abbas madibi ne ga duk mai neman ilimi a wajen zage damtse wajen neman ilimi bayan manzo Allah ya masa addu'a ta Allah ya bashi ilimi bai ce ba aini manzo Allah ya meno addu'a ba sai na je neman ilimi ba ana gane da kyau ko karkashin manyan sahabbai yake zuwa neman ilimi zai zo ya isko gidan ka'ab ya zamna bakin kofa yana jin nauyin ya ce amma malam magana dan ganin yake kamar rishin ladabi ne ga wa ga malaminsa ana gane da kyau ko sai sahabin ya hoto sai ce ah kana bakin kofa baka gani ba ai mini magana sai ce a wane ni nan ai ni na zo nema kenan ni zan jiran a hoto idan ya huto zai hau raƙuminsa shi zai sai idan ya huto ibnu abbas shi zai zo da raƙuminsa amma sai ce malan ka hau raƙumini jan za a ƙasa ana gane da kyau ko shi zai hawar raƙumin nasa kuma shi zai za raƙumin nasa a sai masallaci inda za a bashi karatu haka yi gaba ɗaya manyan manyan sahabban nan sai da ibnu abbas ya karatu a wajen su kaga duk da albarkacin addu'a bai dogara da mi ba da addu'a yan magana suka ce ko kana da kyawu ka ƙara da wanka ko kuma komi cikar teku bai ki ƙari ba balantana ma kai sa kayan ka mota wanda komi baka sani ba ilimin ana gane da kyau ko amma sai ka gana ma ka je wajen karatu kuma kana so ka zama to mai ilimi tarumul izza thumma tanamu layla yaghusu fil bahri man talaba al-ali babu amri safa wal marwa ba mai bayani akan al'amari na safa da marwa حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حاء وحدثنا ابن السرحي حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ناتي ما عائشة ما ترمى أيكن الله وأنا يومئذ حديث السن ألوكة كما إنا تنساب معنى إنا تنسوري شيء معنى حديث السن أرأيت قول الله تعالى ba ni labari dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima fama fama ara ala ahadin shay'an alla yatawafa bihima aka ce babu lahi akan mutum yayi dawafi yayi kai kawo tsakanin safa da marwa to ai dama ina ganin babu wani laifi akan mutum yayi ko qalat aisha aisha tace kalla a'a law kana kama taqulu da abun yana kamar yadda kake faɗa kanat fala junaha alaihi alla yatawafa bihima da yanda ayar za ta zo shine babu laihi akan kada yayi dawafi ana gan da ko innama unzilat hadhihi al-ayatu fil ansari ita asalin wannan ayar an sabkar an sabkar da ita ne akan mutanen Madina kanu yuhilluna limanata sun kasance suna daukan niyyar haji dan saboda manata wa kanat manatu hazwa kudaidin shi kuma manat daidai kudaidi yake tsakanin safa da marwa wa kanu yataharrajuna an yatufu bainas safa wal marwa sai suka kasance suna jin nauyin su yi dawafi tsakanin safa da marwa dan suna ganin kamar sun yi rishin ladabi ga gumkin su da yake wannan wurin falamma ja al-islamu lokacin da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallam an zalika sun tambayi ma'aikin Allah akan haka fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya tabkar inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima an gane da kyau wannan hadisi yana nuna karatu dole kana buƙatar ka yi shi gaban wa gaban malami domin shi ya fahimci ayar ne ba a daidai ba ya fahimce ta ne a kuskure shine ya gaya ma Aisha shine Aisha take ce mata ai inda yanda ka fassara ta ne to da Allah cewa zai yi babu laihi ba sai kun yi dawafi ba sai kun yi dawafi ba amma abin da yasa aka faɗi ayar gashi sai ta bashi sababin nuzul حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام بنظام الله يأي أمراسي أوافي يأي صلى بايا مقام إبراهيم ركعتين ومعه من يستره من الناس تارد شيء أقوى ما شسطر تاسدك الشمتاني فقيل لعبد الله sai aka ce ma abdullahi a dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alka'bata shi ma'aikin Allah ya shiga ka'aba qala la yace a bai shiga ba haddathana tamim ibn al-muntasiri akhbarana ishaq ibn yunus yusuf akhbarana sharik an isma'il ibn abi khalid qala سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة كنا رواية سيعكارا باين ياي أوافي ya yi raka'a guda biyu sai ya zo wajen safa da marwa fasa'a bainahuma sai ya kai kawo tsakaninsu saba'an sau bakwai sun mahala ra'sahu sannan sai ya aske kansa kenan ya yi umara haddasana النفيلي حدثنا زهير حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ولمتن ياتي عبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن tsakanin safa da marwa ya kai abu abdurrahman inni araka tamshi ni naga kana tahiya wanna su yas'auna su kun mutane suna sauri sauri qala tace in amshi in nayi tahiya faqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi naga ma'aikin Allah yana yi wa in ata'a in nayi sa'ayi wa in wa in as'a idan kuma nayi sauri sauri faqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yas'a naga manzon Allah watarin yana yin tahiya wa ana shaykhun kabirun kuma aini kaga yanzu lattizo ne na tsuwa ana ganin da kyau ko abin da yake so ya nuna kai kawo tsakanin safa da marwa idan an sabko tsakani ana so a yi sauri sauri idan da larura baka iya saurin to ya halatta kayi tahiya domin ibnu umar yace ya ga manzon Allah watarin yana tahiya maimakon sauri sauri wannan shi ne kenan mu shiga yau babu karatu wancan na bayan sallar isha'i za mu karanta kaɗan a cikin wannan hadisun da tsawo ke gare shi don mu rage dashi ana ganin da kyau ko? to kai kawo tsakanin safa da marwa yana ɗaya daga cikin arkanul hajji as-sa'yu bayna safa wal marwa yana ɗaya daga cikin arkanul hajji rukunai na bi na hajji idan aka ce rukuni na hajji shine abin da in ka bar shi baka da hajji kwata kwata shine at-tawaf was-sa'yu bayna safa wal marwa wal ihramu wal wuquf bi arafa sune wannan abubuwan guda hudu sune wa hajji sauran duka wajibai ne wanda in ka bar su hajji bai lalace ba amma akwai mi akan ka akwai fidiya akan ka ita kuma fidiya ya ake yin ta zabi guda uku ko faman lam yajid a ba shi ba wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi aha ku je a gaba fa in uhsirtum famastaysara min al hadi aha faman lam yajid fasiyamu salatati ayyami a'a ashi ba warkon dai surar wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla aha faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin nan ne nake so fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wannan satin ma mun yi karatu fidya shine siyam sadaqa aw nusuk ko kai azumin kwana uku shikenan ku ba na amsa azumin kwana uku shikenan a a ku gane karatu ba kenan abubuwa guda biyu ne akwai alfidiya akwai alhadiya ana ganda ana ganda ke ku fidiya shine kafara ta in ka bar wani abu daga cikin wajibai na me na haji ko kuma kai wani abu da aka hana daga cikin abubuwan da aka hana in mutum na cikin me ihrami shi kuma inda aka ce kayi salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum shi kuma in baka samu hadaya bane baka da ragon mi layya in, in an ce ma layya kai ganewa ala ga da kyau shine kake da azumi uku a cikin haji bakwai in ka komo ina gida amma shi na fidiya shi wannan da uku ne kawai zakai azumi guda uku ne kawai zakai baka yin wasu guda bakwai a daga baya wannan shine kinan banci tsakanin fidiya na'am kai kawo tsakanin safa da marwa mun ji wani labari an ce in ji malam alkali ita ya jo wata lalata an ce ashe wajen arafa ne ke ko wai mutum ya kashi a wajen arafa a bisa kan dutsen arafa zai kudi ko ko bisa kan safa da marwa ne ha ni na ji bayanin na manta tsakanin dutsen safa da marwa ne ko na arafa yace a mutanen Nigeria an ce musamman mata in sun kashi suke biki suke yi wai an ce in mutum yayi kashi a sama kudi zai ana ganin da ke ku wannan me yake nuna yanda mutane zuciya su ta kekeshe a bisa kan dai ayi kudi ta kusa ina ta kowace hanya kuma wannan duka ishara ne zuwa ga mafi yawanci za ka yi kudi ne idan ka yi mashi dan abin da yake so shi yasa akwai wanda ta tabbata bukaye suna umurta su da su je su yi liwaɗi a harami ana gane da ke ku kun san akwai otel wanda suke a cikin harami ya kace harami ba tab cikin masallacin ba kun san akwai wani wuri wanda aka kayyade wanda a shari'a wanda yake an san shi duka harami ne in kana cikin wannan wurin kamar kana cikin harami ne akwai otel wanda daga nan kana tsinkayar mai ka'aba to ce an bukaye su ba su fatawar su je su yi liwaɗi a wannan wurin za su samu kuɗi ko masu neman mulki shi yasa zaka gani ana yawan samun irin yan daudun nan suna yawan zuwa mi suna yawan zuwa mi haji da umara to duka wannan yana daga cikin abin da suke umurtar su kuma suna yi wannan duka Allah mulkin sarki ya shiryar da mu ya kare mu da kinkashewar zuciya in wa mu karanta wannan kadan tunda wannan shine karatun kawai da zamu yi mu karanta kadan a cikin wannan hadisin in yaso sai mu sai mu tsaida babu sifatin babu sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu bayani akan sifar hajjin manzon Allah حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان نعم karatun zai yawa sosai a wajen doka a da shirimankin yayi yawa anan za mu dakata kenan gobe ce mu san za mu shiga a cikin shiga ɗaya mu kare gobe kenan babu tafsiri maimakon tafsiri za mu ce gaba da sunan abi dawud dan ina so ne mu kare da kitabul hajji nan mu shiga bangaren aure dan mu fara ganin samari suna karsashi amma ana karatun aikin hajji ba su jin daɗi idan ba su taɓa zuwa ba ana gane da kyau amma ya an kawo na kitabul hajji domin daga wannan sai bangaren hukunce-hukuncen aure to anan za a samu karsashi ko kuma yiwa kamin kamin bakan sai kare mu samu wanda aka zazafa karatu ya zazawa su suka yi hawan kura suka kai kudi ana gane da ke ko wanda shi ne kenan kenan anan za mu dakata gobe za a ci gaba da sunan abi dawud inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah